بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne da daidai da daren ashirin da biyu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na shida daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin kitabul kaba'ir wallafar babban malami الحافظ أبو عبد الله محمد ابن الذهبي الله مدوكاكين سركي يغافر تامش har yanzu muna kan tattauna sharhi ne akan alkabiratul ula babban zunubi na farko daga cikin zunubai malam yake shine zunubin hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen ibada ko kuma a wajen ƙudurce wani abu wanda yake Allah ɗin shi kaɗai ya kaɗaitu da wani. Malamin da yake aliki da takhriji da sharhi taƙaitacce akan wannan littafi Malam Abu Ubaida, Malam Mashhur, Allah ya saka mishi da alkhairi. Da ya da ƙarshe-ƙarshen wannan ainihin ta'aliki in ba a manta ba. Ya yi magana dangane da cewa Ibn al akwai maganganu da waɗanda suka kai matuƙa wajen kima a cikin wani littafi nashi mai suna adda'u wa dawa amma ba manta ba mu kuma mun ɗauko littafin abdubbin nabawi ne muna ainihin wato karanto wani fasli ko kuma wani babi wanda ainihin malamin ya ƙulla shi domin ya bayyana irin yadda shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama take dangane da maganin cutar ƙwarƙwata idan kwarkwata ta faru a ka ya ake maganinta a bisa hasken shirya annabi sallallahu alaihi sallam cikin waɗannan bayanai nashi waɗanda muka ce mun samu ƙarfin gwiwa ne wajen ainihin komawa zuwa ga wannan littafi na shi ibn al-qayyim a inda shi ainihin wato ibn al-qayyim a cikin tattaunawa ya magana dangane da aski ko kuma shi mashuri ya magana dangane da cewa daga cikin shirka akwai shirka da Allah maɗaukakin sarki ta hanyar shi Allah shi kaɗai ake yi wa aski domin ibada to ba a yi wa wani aski domin ibada sai shi a cikin wannan ne sai muka ce to a cikin littafin ainihin zabi ma'ad mujalladin shi na hudu wato shine littafin abdul nabawi na ibn al-qayyim din malam ibn al-qayyim da yayi bayani dangane da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen gusar da farkwata yayi bayani dangane da cewa shi aski nau'i uku ne akwai askin da ake yin shi da nufin ibada da kuma neman kusanci ga Allah ɗaya kenan nau'in aski na biyu shine askin da yake bid'a ce kuma shirka ce nau'i na uku shine askin da bukata ce ta kai gare shi kuma neman magani ne wannan nau'in aski na farko shine aski a lokacin aikin hajji da kuma lokacin umra to yin aski a wannan lokacin ibada ce askin da yake bid'a ce kuma shirka ce shine askin da aka yi shi da matsayin a yi don a bauta wa wani kamar yadda ake yi don a bauta wa Allah na uku shi ne wanda malam ya kulla wa baji bukata ta kan kama saboda kasantuwar ainihin gashi ya maka yawa ko ka daɗe ba kai aski ba ko kana bukatar ka samu wani sassauci dangane da nauyin suma bukata kenan haka kuma akwai askin da ake yin shi domin ainihin neman magani kamar wannan aski da za a aske kai a don kuma da domin kwarkwata ta damu gashin sai a kawar da ƙwarƙwatar sannan kuma gashi wato shi kaiɗin ya samu iska tulurin da ke taruwa a cikin kan ya sake sannan kuma kan ya huce sakamakon wannan sai ya zama an yi shi kenan don neman magani to malam ya ci gaba da bayani akan cewa mafi girma daga cikin ibadoji su ne sallah daga cikin ibadoji sallah ita ce ibada mafi girma to in ka dubi sallah tana da rukunai kamar haka akwai tsayawa a cikinta akwai ruku'u akwai kuma sujuda yace to abin mamaki da shehunnai da waɗanda suke shiga irin ta malamai da kuma masu mulki na gargajiya da na kama karya sai suka ɗauki sallah sai suka yi rabon gado a tsakaninsu su dai shehunnai sai suka zaɓi mafificin ibada ko mafificiyar ibada a cikin sallah sai suka karkato ta zuwa ga kansu ita ce sujuda sujuda ita ake shehunnai su kuwa waɗanda suke wake-waken malamai wato waɗanda suke shiga irin shigar malamai to su kuma sai suka ɗauki ruku'u a daidai lokacin da masu sarautar gargajiya da masu kama karya su kuma sai suka ɗauki ainihin wato tsayuwa a inda za ka ga suna zaune a karagar mulki ana tsaye saboda ainihin girmama su malam ya ce hakikanin al'amari waɗannan abubuwa guda uku a yadda ka je su jeri annabi ya hana su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin da ya ce bai halatta wani ya wa wani sujuda ba kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haɗu da mu'az mu'az ya yi mishi sujuda annabi ya mishi tsawa akan haka sai malam ya ce to kaga haramcin waɗannan abubuwa a cikin addinin Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi sanannen abu ne sanannen abu wanda yake babu wanda ya iso ya jayayya a kai sannan halattawa da wasu suka yi a yi waɗannan abubuwa na ibada ga wani Allah yana ba komai ba ne rinto ne da kuma jayayya dangane da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki bayan duk da malam ya gama kawo wannan sai ya cike da wani hadisi a inda yake cewa wa qad sah annahu qila lahu ar-rajul yalqa akahu ayanham yala qala la aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa mutum ne ya haɗu da dan uwan shi musulmi shin zai rikina mishi ne zai sunkuya mishi ne ya gaishe shi annabi ya ce a'a qila aka ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam أيلتزمه تزور جميشنه ويقبله يسنبنشيشي قال لا النبي يتي آه قيل ساكت إذا النبي أيصافحه زي يهمي بشيني في مصابها قال نعم النبي يتي إيه هكذا أنا حديثي صحيح لي الإمام الترمذي يروي توشد ابن ماجه الله ملعوك تنسلك يتيمك akwai wata gaba a cikin hadisin nan da ya kamata in sharhi a kanta ita ce gaba ta tsakiyar hadisin a yaltazimuhu wa yuqabbiluhu rigima da ake jama'a ba sunna ba ce kamar yadda ka ji hadisin nan ya ambata inda ake rigima da mu'anaka a wuri ɗaya ne rak ya tabbata a cikin sunna shine in an daɗe ba a haɗu ba to babu laifin aka haɗu sai a rungumi juna amma kaɗai ku haɗu da wani a rungumi juna wannan ba shi daga cikin sunna shi yasa kaga aka tambaye shi a yaltazimuhu wa yuqabbiluhu zai rungume shi ne ya rinka tsotsan shi yana sumbantar shi annabi ya ce a'a ma'ana ka haɗu da shi don ana tambaya ne akan an haɗu da shi idan ka koma ka ɗauki littafin al'adabul mufrad na al-imam al-bukhari da littafin adabu shar'iyya al'adabu shar'iyya na ainihin ibn muflih albabirin ibn taymiya ne wanda ibn taymiya ya kan mai kira da yake cewa bal antal muflih kai ba ma ibn muflih ba ba dan mai gamdakatar ba kai kanka ne mai gamdakatar ma'ana malamin shi ya mai albarka ibn taymiya wannan littafi mujalladi hudu ne duk ahalin sunna yana buƙatar wannan littafi don ya sanya ya ladubba suke na shari'a bisa hasken sunna a cikin wannan littafin ya tattauna waɗannan matsaloli masu matuƙar muhimmanci dangane da musafaha da runguma da rissunawa da makamantansu imam al-bukhari kuma a cikin sahih a cikin al-adab al-mufrad ya ruwaito asarai ingantattu daga sahabbai da tabi'ai dangane da ƙa'idoji da ladubba na ainihin runguma ɗin da kuma bayanan da ka ji na taƙaita su to sai malam ya ce wa aidan haka kuma har yau falin sina'u inda tahiyya sujudin lissinawa a lokacin gaisuwa to sujuda ce wa minhu qawluhu ta'ala na daga cikin inda za ka tabbatar da cewa lissinawa sujuda ce maganar Allah da ya ce wadkhulul baba sujjadan idan za ku shiga kofar birnin maqdis to ku shiga kuna masu sujuda haka Allah ya ce bani Isra'ila in za ku shiga kofar garin ku shiga kuna masu sujuda to yanzu sujuda zai yiwu a shiga kamar kofar doka ko kofar kibo ko kofar nasarawa ko kofar ruwa ko wata kofa daga cikin kofofin gari a ce jama'a guda za su shiga irin wannan gari kuma su shiga suna masu sujuda ma'ana suna masu goga goshinsu a ƙasa kaga dole a gano me ake nufi da sujuda kenan sai mana yace ai munhani wato ku shiga kuna masu lissinar da kai wa illa inda haka ne yace fala yumkinu dukhulu ala aljaba ba zai yiwu a shiga gari ana goga goshi a ƙasa a matsayin an bi umarnin Allah da yake a yi sujuda kenan ashe yanzu da tattaruwar waɗannan darussa da muke yi jama'a tun daga darasin da muka faro akan wannan mas'ala ta gaisuwa lissinawa sujuda ruku'u durƙuso ka fahimci kenan nau'in sujuda uku ne akwai sujudar aje goshi da tafukan hannaye da gwiwoyi waɗanda ainihin hadisai suka zo da ita wannan sujuda sujuda ce ta sallah Allah kaɗai ake wa kuma haramun ne a yi ta ga wani sannan nau'in sujuda ta biyu ita ce sujudar durƙuso ka durƙusa ka ainihin gaida wani ko don girmama shi yana faɗa maka magana ka koma gefe guda kana sauraron shi wannan sujuda ce amma kaga a durƙushe kake goshi bai je ƙasa ba a nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mu'azu wancan faɗin domin mu'azu ya faɗi yayi irin wannan durƙusan ne na uku shine lissinawa kana tsaye kan amma sai ka ɗan kwanto da kanka ka ɗan wajen gaisuwa wannan ma sujuda ce to abin da ke ruɗa wasu sau da dama sai su ce a ya ai da kuka ce na yi sujuda don na tsuguna na zo da babana ko surki na ko malami na ko shehi na ko wani dattijan anguwa ya ai sujuda sai an aje goshi a ƙasa sai a ce a ɗaya daga cikin nau'ukan sujuda ce wannan amma sujuda tana iya zama kana tsaye ka rishinar da kanka wannan ma sujuda ce ba a yi wa kowa ita sai Allah domin gashi Allah ne ya yi umarni da bani Isra'ila in za su shiga kofar birnin Maqdis yi mishi irin wannan sujuda wadkhulul baba sujjada ku shiga garin kuna masu sujuda ma'anar sujuda a nan listinawa sun ku da kai Allah kaɗai ake wa nau'i na biyu wadda ta zo a cikin hadisin mu'az ita ce wadda mu'az ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam durƙusu wajen gaisuwa don girmama shi da jinjina mishi annabi ya kira wannan sujuda nau'i na uku ita ce wannan wadda muke magana a kanta kullum a sallah to idan mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ku kiyaye dukkansu matsayinsu ɗaya inna ma in a sallah ne to ba za ka yi wa Allah sujuda ta durƙuso ko ta rissinawa a ce sallar ta yi ba don haka sujudar sallah ita sujuda ce wadda sai an yi ta akan gaɓoɓi bakwai kamar yadda hadisin bukhari da muslim suka tabbatar amma sujuda ta gaisuwa tana faruwa ta hanyar yin ruku'u matsayin shi ɗaya a hukuncin sujuda yin ainihin sunkuyo da wuya ko da kai ko da jiki matsayin shi ɗaya da irin waccan sujuda kamar yadda yake durƙusawa ma haka ne sai da haka magana iyakarta kenan kuma wajibi ne kaɗai da bi abin da ya zo daga Allah ko daga annabin shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kawai abin da aka saba ji daga bakin muminai kenan aka ce Allah ya ce annabi ya ce ku zo a ji magana Allah ku zo a ji maganar ma'aiki sai su ce mun bi mun bi waɗannan su ne mutanen arziki in aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka kawo walakin ko wata kila da kala wannan ka rugurguza imaninka tun daga sanin shi har ƙasar shi Allah ya kiyaye wa sahha anhu annahu anil qiyam haka kuma ya inganta daga annabi ya hana wani ya tsaya wa wani abin da ake nufi da tsaya a nan shi ne shi yana zaune kai kuma kana tsaye domin girmama shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai amintu da ainihin ku tashi ku tsaya domin girmama wani wanda zai shigo ba a nan ya kamata in tsaya in yi bayani akwai wani dattijo cikin sahabbai mai suna sa'ad ibn mu'az wannan dattijo cikin sahabbai dattijo ne aka zo yakin ahzab rashin lafiya ta kama shi aka yi mai rauni abubuwa dai a wurin yaƙi suka faru annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sa a je a ɗauko shi a kawo shi wurin shi da aka ɗauko shi saboda wani hukunci da annabi yake so ya yi a kan wasu ‘yan uwan shi na jini da suka ci amanar alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo da shi yana kan raƙumi ko abin hawa sai annabi ya ce komo ila sayyidiku komo ila sayyidiku ku tashi ku taro shugabanku shine ma'anar ta'addi da ila din riwayar wannan hadisi da aka rawaito ta a burkiɗa cewa annabi ya ce komo li sayyidikum bata tabbata ba ba hadisi ba domin wannan riwaya ita ce take halatta kenan zaka iya miƙewa lahu amma abin da riwayar ta inganta shine komo ila ku tashi ku tarbo shi an zo da shi akan raƙumi bai da lafiya ku tashi ku tarbo shi ku sauko shi don haka jama'a ba a miƙewa domin wani ya shigo guri don haka alƙalai waɗanda suke alƙalai ne na musulunci su san wannan ba addini ba ne manya su san wannan ba addini ba ne malaman makarantun islamiyya da makarantun firamare da makarantun sakandare da lakcarori a jami'o'i da makamantansu san wannan yalla ɗai da yake shi ne ranka ya daɗe da sauransu jama'a shi za su zo gaisuwar sallah ko makamantan haka su cika falon shi yana cikin gida yana shigowa sai su ainihin miƙe sai ya zauna sannan su zauna ya san cewa wannan haramun ne ba addinin Allah ba kawai a bari shi ne zaman lafiya ina fata an gane shi yasa idan ba ku manta ba karatun da muka yi kasar na biyar wanda ke kafin wannan na shida da kasar na hudu mun tattauna maganar da malam mashuri yake cewa ita fa shirka a cikin wannan al'umma ɓoyayyen zunubi ne wanda yake ɓuyar shi a cikin wannan al'umma ya fi baƙar tururuwa a kan dutse baƙi a kuma cikin duhun dare sarki ya tabbata ga Allah tururuwa baƙa a kan baƙin falalan dutse sannan a cikin duhun dare ya za ka iya ganin ta ta ɓuya ko to shirka ta fi ta ɓuya a cikin wannan al'ummar fiye da haka kenan baka faɗa ka ba sai ka afka cikin ta na biyu malam mashhur ya faɗi wata magana cewa ibn al-qayyim yana cewa nau'ukan shirka da irin yadda shirka take da ainihin rassa yawansu ya fi ƙarfin wani malami ya iya ƙididdigewa kaga kenan yace to babu wata hanya da za a iya kauce musu sai dai a rinka ana karanta qur'ani da hadisai ana duban fassarori da fatoyi na malamai sannan ane ana hadawa da addu'a domin ka dubi bayan Allah irin annabawa annabi Ibrahim addu'a yake kada Allah ya hada shi da shirka Allah ya nisanci zurriyar shi daga shirka إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقوم ليقيم الصلاة أما كافلنا ميتشوا يجنبني وبني أن أعبد الأصنام الله بني دا أنا الله كنيسا تامو دا بوتر قماك إنهن أضللن كثيرا من الناس بوتر قماك tana nufin kawai shirka kafirci kafirci yana iya bullo maka ta lafazi kafirci yana iya bullo maka ta aiki yanzu jama'a ba za ku yi mamaki ba ka aske kanka ƙwaryen molo saboda wani wanda ba Allah ba da kuma irin manufar girmamawar da ake wa Allah aske a hajji ko umara sai ka ce ka yi shirka subhanallah shirka haɗarin ce ke ƙwaryen molo ta sa ka zama mushriki ka je lahira ka tabbata a cikin wuta aski saisaye ya sa ka zama mushriki ashe kun ga shirka tana da yawa to wajibi ne a yi taka tsantsan Allah ya kyauta don haka sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata ya hana a tsaye wa huwa jalisun a hali shi yana zaune kama tu'zamu al-a'ajimu ba'daha ba'dan kamar yadda jarawa da su da jarawa a nan jarawa waɗanda ba larabawa ba suke ainihin yi wa junansu na fata an gane wannan maganar babu shakka za ka iya ganin kamar akwai ƙabilanci a cikinta a'a babu ƙabilanci saboda asali balarabe shi ba ma a ɗabi'a shi bai san murƙusawa ba bai san rikinawa ba sam wannan rikinawa da durƙusawa an fara ganin ta ne a sarakuna waɗanda ba larabawa ba sarakunan farisa da mutanen rumawa da kuma habashawa misali sarki na jashi idan ka taho gadan-gadan za ka taho gaban shi ne ka faɗi ka yi su juda rurus sai sarkin fada ya ce maka ka miƙe sannan ka miƙe ba za ka tsaya a gaban shi ƙiƙan ba a tsayon kake amma za ka ɗan risina sannan in ya gama maka jawabin da zai maka za ka fita ne da reverse da baya baya kuma da baya bayan ba a tsaye kikan ba da baya bayan ma kane kana risinawa kane kana duba kana wucewa haka saboda tsabar yadda ainihin wannan ta zama al'adarsu don haka wannan magana da ibn al-qayyim a matsayin shi na balarabe ba yayi ta ne don ya zage mu mu da ba laraba ba a sai don ɗabi'a ce wadda take haka za ka same ta a cikinmu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hatta mana a zalika hatta mana a min zalika fi sala har ya kai annabi ya hana yin haka har a cikin sallah a cikin sallah annabi bai da lafiya yana zaune su sun suka tsaya sai da ya hana su tare da cewa ya aka tsayawa Allah suka tsayawa amma ya hana su saboda me shi yana zaune wa amarahum idza salla jalisan an yusalli julusan ya umarce su cewa daga yau idan wani dalili ya sa shi yana sallah a zaune a matsayin shi na liman suna baki ɗaya sai su sallah a bayan shi a zaune haka abin yake har kiyama ta tashi jama'a hadisai ne sahihai cikin sahihul bukhari da muslim da sunan abi dauda da musnad al-imam ahmad da tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana liman ba shi da lafiya yana limanci a zaune ko kuma ku tsaya tunda ba shi da lafiya ba zai iya tsayawa ba kuma bai miƙa limanci ga wani ba ya zo ya naɗe ƙafa shi ya zauna dukkan ku kuma masu lafiya sai ku zauna hukuncin ba mansuki ba ne ku karanta cikakken bayanin shi a cikin tahrijin musnadul imam ahmad wanda a shek ahmad shakir yayi da kuma ƙarin bayanin shi a cikin ainihin risala ta al-imam shafi'i tahriji da sharhin da shi malam ahmad shakir din da Allah ya gafarta musu saboda haka jama'a annabi ya hana yin haka ko da a cikin sallah ne wa amarahum idza salla jalisan an yusalli julusan ya umarce su cewa in yana zaune yana sallah su yi a zaune wa hum asahha a halin su masu lafiya ne la uzra lahum ba su da wani uzuri li alla yaqumu ala ra'sihi wa huwa jalisun dan kar su tsayu akan shi a halin shi yana zaune ma anna qiyamahum lillah tare da cewa fa tsayuwar tasu ga Allah ce فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه إنا كنا إن يكسن في سير تازم دنجر ما واتي بإبادة غوان يندبع الله بمي صلي كن فهمت جماعة لمن نجاش يما زونينا صلى دفعا الله يكي وسلم ما موجا سأت أي سير سبو رسولاتي وسلوشي كبير دلاتيا سيأكا تشيس زونا بحلت تسأي أكوان ومشيوان ينا زونا بقى tare da tsayuwar fa ba sun yi don shi bane Allah suka yi wa kuma halin da suke ne hukunta haka ina kuma ga wanda ainihin ya zama wani aka tsayawa wanda ba Allah ba malam daga ƙarshe ce wal maqsud anna nufus al jahila abin da muke nufin da ce a nan zukatan da suke jahilai ne abdalla batattun zukata askafat ubudiyyatallahi subhanahu wa ta'ala sun wulaƙantar da bautar Allah sun zubar da mutuncin bautar Allah wa ashrakat fiha man tu'zimuhu min al-khalq sun koma suna shirka da wanda suke girmamawa daga cikin halittun Allah fa sajadat li ghayrillah sai ka ga batattun zukata waɗanda ainihin suka ɓata sun koma suna sujuda ga wani Allah wa raka'at lahu suna yin ruku'u ga wani Allah wa qamat bayna yadayhi qiyamas salah suna tsayawa a gaban wani irin tsayar da ake wa Allah a cikin sallah wa halafat bi ghairihi su koma suna rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wa nazarat bi ghairihi su koma suna bakance da wani wanda ba Allah ba sai ka ji mutum ya ce in bukata ta kaza ta biya zan tafi zan je zan yi sallah a kabarin shehi ko a hubbaran shehi wannan nazar ne bakance ne nazar kuma bakance ana yin shi da Allah ne wa halafan da gairihi ka ji mutum yana rantsuwa ga wani wanda ba Allah bai ce ya rantse da shehi ya rantse da rawanin sarkin musulmi ya rantse da gabas da yamma ya rantse da kwaran kwata duk waɗannan menene duk waɗannan shirka ne wa zaba hadda gairihi ka ga ainihin ire-iren waɗannan wa halaqat li ghairihi ka ga suna aski wato ba halaqat bane wa halaqat li ghairihi ka ga suna ainihin yin aski da wani wanda ba Allah ba wa zaba hadda gairihi ka ga suna yin yanka da wani wanda ba Allah ba ya tafar da gairi baitihi kaga suna tsawafi da kabarin wani wanda ba Allah ba a yau in ka je hubbaran shehu da ainihin kabarin malamin shi jibril ibn umar abin nan agadas zuwa za ka samu ana tsawafi ana ainihin wato kewaye wannan kabari kamar yadda ake wa ka'aba duk duniya kaf ba wani wuri da za ka kewaya shi da nufin ibada kowanne sai ya zama kayi shirka ko kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu wani masallaci duk duniya da za ka yi ɗawaci ka kewaya shi in ba masallacin ka'aba ba sai ya zama ka yi shirka shi ma masallacin ka'aba ka'abar ake kewayawa a salatan ba masallacin ba da wannan magana take ne idan ka tsaya ka dubi yadda ka'aba take tsakiya sannan ka dubi mafaf inda ake kewayawa ana tsawafi to za ka ga yanayi ya kai wani lokacin an hau saman masallacin ka'aba da aka gina ya kewaye ita ka'abar sai ga an hau ana ainihin tsawafi to ba masallacin ake kewayawa da a ce cikowa za ta cikowa a koma a shararo hashiyatul maqaf wurin yin tsawafi ya zama bayan wannan gini na masallacin ka'aba ya halatta domin dukkan shi baqa duk wannan kwari gaba ɗaya gaba ɗayan shi duk ƙarƙashin hukuncin ka'aba yake a ƙarƙashin haka da a ce za ka koma kana kewaye masallacin gaba ɗaya to sai dai zama niyyarka ita ce kewayen ɗakin ka'aban da ke ciki ba wai masallacin ba a ƙarƙashin wannan ko masallacin annabi ba a ɗawafi da shi mutane su san wannan ba a ɗawafi ba a kewaye ko ina ba a kewaye kabarin kowa ba a kewaye wani masallaci duk duniya in ba ka'aba ba Allahu akbar balan ya ce wa azzamatu bil hubb sai kaga irin waɗannan mutane suna girmama wani wanda ba Allah ba girmamawa ta hanyar nuna soyayya soyayya irin yadda ake wa Allah wal khawf kaga suna jin tsoron shi tsoro irin tsoron da ake ainihin jiwa Allah jama'a ya kai fa a yau akwai wanda idan zai buga wa shehin shi waya ba zai buga a tsaye ba idan yana zaune ma ko da a kan kafet ne fa sai ya koma ya yi goho saboda yana magana da shehi a waya wannan shirka ce jama'a yana zaune ne fa zaune dafa'an a kan tabarma ko a kan kafet shehi ya bugo waya da ya suri waya sai koma ya kasa haka haza shirk wannan shirka ce jama'a ba ta halatta ba ba a yi kowa haka sai Allah maɗaukakin sarki warraza ba a neman rahma a wurin kowa sai a wurin Allah ba a neman arziki a wurin kowa sai a wurin Allah ba a neman waraka ba a neman sassaucin raɗaɗin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar. wanda shi kaɗai ke wayewa ba a nema a wurin kowa sai a wurin Allah wa ta'a ba a yi wa kowa ta'a irin ta'ar da ake wa Allah wata irin ta'a ita ce makauniyar ta'a ka rufe idan ka duk inda Allah yake bi ka bi ba a yi wa kowa sai Allah madaukakin sarki sai kuma wanda Allah ya jinjina yi mishi ta'a da yi mishi man yata'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yau manzo ta'a Allah da kanshi yake Allah yi wa kaga baban Allah zai faɗa haka ba da shi ma manzon ba zai halatta a yi mai fa'ar ba amma tun da Allah yake in an yi wa manzo shi aka yi wa san ma kan sai ka yi ina fata an gane malam yake cewa kama tu'azzimu al-khaliqa kama tu'azzimu al-khaliqa sai kaga irin wannan yana girmama abokin halitta wani Allah kamar yadda yake girmama ainihin kama mu'azzimul khaliqa kamar yadda muke girmama Allah mahalicci bal ashad kai wani ma sai ga yana girmama wani halitta fiye da girmamawa da yake wa Allah zama mun fahimta kun san cewa mutanen kasar India a yau duk duniya babu inda aka fi shirka fiye da yankin kasar India duk duniya ba inda ake shirka fiye da daga cikinsu akwai masu bautar shanu kusan shekara talatin da ta wuce indiya ne a garin nan ya gaba fulatani yana kiwon shanu fulatani ya ɗau sanda yana lakkawa bijiminsa sai indiya ne ya faɗi ya sujuda da fulatani bai na san me ake ba ya ci gaba da naɗar wannan bijiminsa indiya nan tun yana sujuda sai koma yadda ciki yake yana jan cikin shi a ƙasa wannan a cikin barewa kwaleji aka yi a daidai hostel da aka fi sani da mot wannan da ido na gani abin mamaki me ya faru yana tashi sai fara lallashin bafulatin ne ya fito da kuɗi yana ba bafulatin don Allah ya kyala Allah nan na shi daina dukan shi duk da ake bafulatin kan karɓa kuɗi zai yi amma ko zai daina dukan wannan fa haihat na fata an gane akwai inda da ya karantar da mu fanatics and phonology mutumin ƙasar sri lanka sunan shi mr sangrafila ba ma gudu kun san me yake bautawa wani ɗan hoto da ake gani a jikin turaren wuta hoto ne na wata halitta ta yi wani haka amma shi yake bautawa kuma a ƙa'idar bautar wannan hoton da yake yi duk ranar juma'a dole ya yi wani abu kamar azumi ko sadaka ko wani ƙurbani a wannan ƙurbanin ne ya ware ranar juma'a yana karantar da mu fanatics da phonology daga ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe sha ɗaya ba cikin aikin da gwamnati ta ɗauke shi ba wai wannan ƙurba ce yake yi domin addinin shi ya farlanta mai haka sarki ya tabbata da Allah ka ji ba ma guje kenan ku duba yadda ba ma guje yake girmama shirka abin da idan da zai yi ne fa jama'a a kowace rana ba a biya shi ba sai an biya shi naira dubu biyu amma ya kashe fiye da shekara hudu yana yin haka saboda ne fi sabilit taghut saboda girmama wannan ɗagutu na shi ka je ka sami musulmin da suke shirka a yau irin yadda suke wa wani Allah shirka suna girmama Allah haka ba sa yi ba sa yi malam da yake cewa kaga irin irin waɗannan zaka same su bal ashad shirkan mata fi tsanani malam yace wa sawwat man ta'buduhu min al-makhluqin bi rabbil alamin sai kaga waɗannan mutane suna daidaita wanda suke ainihin bautawa daga cikin halittu suna ainihin wato daidaita shi da Allah Ubangijin halitta wa ha'ula'i kaga irin waɗannan humul mudadduna li da'awatin rusul su ne masu karo da da'awar annabawa da manzanni wa humul ladhina bi rabbihim ya'diluna su ne kuma waɗanda ke daidaita wani Allah da Allah din وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون sune waɗanda in suka shiga wuta a ranar lahira za su rinka jayayya da su da abebaɗan bautawar suna cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin o ashe mun rantse da Allah a cikin bata muke bata mabayyaniya talla rantsuwa ce a cikin ta'ajjubi o ashe a cikin bata muke a duniya sanda muke bauta iznu sawwikum bi rabbil alamin a lokacin da muke daidaita ku da Allah ubangijin halittu waɗannan ayoyi ne guda biyu daga na 97 zuwa da 8 a cikin suratul shu'ara wa hum allazina qala fihim sune kuma dai har wayo Allah ya faɗi game da su a Qur'ani yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke ɗaukar wasu waɗanda ba Allah ba kuma suna nuna musu ƙauna kamar ƙaunar da ake nuna wa Allah wallazina amanu amma su muminai ashaddu hubban lillah tsananin soyayya su ga Allah ne kadai ba sa tsananin soyayya ga wani in ba Allah ba wannan ita ce aya ta ɗari da sittin da biyar daga cikin jeren giyar ainihin wato ayoyin suratul baqara babban malami alhafiz abu abdullah ibn qayyim al-jawziya allahu akbar yace wa hadha kulluhu min ash-shirk wannan duk baki ɗaya shirka ce wallahu la yaghfiru an yushraka bihi Allah kuwa baya yafewa sam Allah baya gafara ko ɗaya matuƙar aka haɗa shi da wani in ba an tuba ba na yi mana bayanin wannan a makon da ya wuce wanda yake wasu ba su faɗaka da wannan ainihin saƙon da ayar da ta ɗauko wannan saƙon take cewa ba idan da za ka yi shirka shekara talatin da ta wuce sai ka daina yin shirka amma ba ka buɗe baki ka tuba ba amma ka daina in ka mutu wuta za ka sai in ka tuba ku kiyaye bari daban tuba daban ka daina mana da kana zuwa wurin dan tsubbu da kana zuwa wurin boka da kana zuwa wurin mai gobe da nisa da kana zuwa wurin wane kaza kaza kuma ka san shirka ike yi katsam sai ka bari me yasa ka bari kawai ka bari ne saboda bukatar ka ta biya yanzu baka da sauran bukata a wurin shi kenan in kana da bukata gobe zaka koma ko kuma ka gane abin da yake yi baya ci to idan har ka bari sai ka dawo sai ka ce astaghfirullah wa atubu ilai Allah na tuba Allah ka gafarta min to in ka mutu zaka shiga aljanna amma sai ka bari bayan barin ka da shekara talatin sai ka mutu amma baka taɓa buɗe baki ka ce Allah na tuba ba wuta zaka ji Allah ba zai gafarta maka ba sam saboda ka yi shirka don haka shirka ita ce laifin da Allah ba zai gafarta ba shi ya alkawari matuƙar baka buɗe baki ka tuba ba don haka ita ce laifi mafi girma wanda take sawa Allah ya baran-baran tsakanin shi da duk wani halitta na shi Allahu akbar manyan malamai kenan jama'a kun ji ba an zo ana magana ne dangane da likitanci game da in kwarkwata ta damu kai ya za a yi amma ka ji an buge da tauhidi sai ya ce wa hadha fa hadha faslun mu'taradun wannan dai fasli ne da ya gitto ya gilmo fi hadihi fi halqin ra'as game da shari'a annabi wajen aske kai wala allahu sai ce me yiwa kuma wannan magana da muka tattauna game da shirka ahammu mimma qusida al-kalamu fihi tafi muhimmanci fiye da abin da aka nufi ai magana akai asali an nufi ai magana ne akan mai aski da kuma amfanin aski in kwarkwata ta fitini kai amma sai aka bige aka yi sharhin shirka sai ce me yiwa ma wannan maganar da aka tattauna ta fi muhimmanci fiye da asalin abin da ake tattaunawar a kai amma ka ji ikon Allah ya gama tattauna abin da ya alkawari din tsaf bai gafala ba ibn al-qayyim na tsantsan malami ba za ka san haka ba sai kana karanta littafin shi yana cikin maganar wani abu sai ka ji ya koma wani to in ka natsu da kyau ya gama magana ne akan wancan abin kab da yake sannan sai alakanta wannan abin da yake magana a kai da kuma wani sai ya ci gaba shi kenan sai ka ji ya rufe babu haka ya anan haka yake kusan duk littattafan shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi jama'a waɗannan malaman suna daga cikin malamai waɗanda talauci ya yanke wa kauna kat ibn al-qayyim talaka ne talaka talaka fakiri miskini miskini sahibul maskana talaka ne fitik amma bai yadda shirka ta ragargaza shi ba abin da yasa a yau akwai waɗanda suke shirka an sai ce ba yadda zai yi bai haka ba zai ci abinci ba ibn qayyim sai da ya zama jama'a yar shi ce ta haihu yar shi ta farko ta haihu ka san kana jin daɗi ka samu jika a halin farko amma irin 'yan riga da wando da ake saye da bahaushe ke kira gobe suna ba shi da hali sai marmaza kafin kwana bakwai ɗin sai rubuta littafi tuhfatul maududi bi ahkamil maulud ya ce ga tuhfa ga 'yar kyauta ɗin ga ɗan ƙunshin abin da ya kawo game da hukunce-hukuncen ɗan aka haife shi ya kawo tarihin yadda za ka ka nemi mace tun tana budurwa kai kana saurayi yadda za a haifi ɗa na gari har a haifi ɗan ya za a yi har a yi tarbiyar ɗan ya shekara arba'in sai da ya kawo a cikin littafin a tsakanin ranar haihuwar yashi zuwa ranar suna ya rubuta littafin sannan wannan littafin jama'a shine juz'i na hudu daga cikin juz'ai guda shida na littafin shi mai suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a duk wani littafi da aka yi tarihin manzan Allah kaf a musulunci babu kamar shi malamai sun tabbatar da wannan littafi ne asali na tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani littafi da ya kai shi kaf a cikin tafar da suka yi tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan duk abin da ake bukata game da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo sannan me ke damfara da darussa amma ka san wani abu mamaki da kayan rubuta littafin Allah ya ba shi lafiya mutum ne lafiyayye kamar yadda aka siffanta shi amma bai da kotaro sai ce to shi dai ga kanshi fatawar da yawa kanshi shine dole ya je aikin hajji haka ce baka da guziri ce yana da guziri lafiyar shi kalau ce zai iya tafiya daga ƙasar sham zuwa ainihin maka ce zai iya tafiya a ya ce a kafa ya zuba kayan shi a jaka kawai shi kenan abincin da baka da guzuri ya ce zai ci 'ya'yan itatuwa a hanya ya sayo kai ya taho tiryan tiryan tun daga sham dimashq yana kan hanya sai wani ya haɗu da shi sai goya shi a raƙumi sai ya zama ya ɗibar wa kanshi tafiyar ƙiyasin watanni kaza to yanzu goya shi a raƙumi sai ta kawo shi garin ka fiye da lokacin da ya ɗiba ƙasa da lokacin afuwan sakamakon haka sai ga cewa to bari ya umara da ya umara sai ga to kullum ya zauna kawai haka a gaban ka'aba shi ne sai ya ce zabul ma'ad guzurin lahira fi hadi khairul ibad game da shiryar fiyayyen halitta shi ne ya rubuta wannan littafi jama'a daka sarki ya tabbata ga Allah wannan littafin kamar yadda in kuka koma kuka saurari kaset ɗin da muka yi makon da ya wuce ya zo ne fa yana magana da fasli ne a ciki wato bai kai babi ba ya ɗan tsaya ne ya ce to yanzu kuma tunda mun ji tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu ji tarihin yadda yake magunguna idan cuta ta same shi da irin yadda yake wa wasu magunguna idan cuta ta same su yace mu ɗan tsukuro maka kaɗan amma kaga wannan ya kamar barkono ne ya ɗiga a hancin jariri ya kake tunani akwai matsala ko littafi ne gashi kana ganin shi da kayan rubuta shi ɗan ƙarami za ka iya cewa amma wallahi sai an dage yake karantuwa shi yasa a ran nan na gaya muku da yake Allah ya taimake ni na koyi karatun littafin nan tun ina ƙarami shi yasa na zauna nake karanta littafin karatu na tsinta kwarkwata a karance shi kaf kasar ya ɗauke shi shi yasa sai da nemi kaset littafin mukaddima da kaset goma sha biyu tun kafin a fara karatun shi menene likitanci a musulunci yaya malaman musulunci suke wajen likitanci mecece manufata ta karantar da littafin wannan salo menene zai biyo baya domin a wannan makarantar har na'urori jama'a muna da su da muka siyo makarantar idan muka gama karanta waɗannan abubuwa waɗannan magungunan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi za mu koma muna mai da su a bisa hasken yadda magunguna suke a zamanance duk muna da waɗannan na'urorin insha Allah shi yasa kasantuwar ɗan darul hadis ba kawai aiki ne wanda yake kawai zaka zauna kai dole kai kuma me zaka amfanar wani tafi ka je ka karanta medicine wani tafi ka je ka karanta medical laboratory science wani je ka karanta kaza saboda in an zo za a aikin nan a zo a nuna muku yaya za ku iya gabatar da magungunan da suka zo daga annabi su zama presentable presentable yanzu kai in ka ɗauko wani saiwa da wani sassaƙe ka bai wa ɗan boko sai ka ga yana kyama wannan irin abin ne fa kuma ɗan boko bature ya biya gyara shi ya buge shi ya kaɗa mai hoda aka matse shi a ledoji ɗan boko yake sha har a gaban 'yan uwan shi ma yana sha da wani style saboda me maganin bature ya zama presentable za a iya gabatar da shi ko ina ba za a ji kunya ba me yasa ba za a yi wa manzon Allah haka ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai fi bature ba ya fi shi sallallahu ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren sha biyar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin kitabul kaba'ir wallafa babban malami al-imamu al-hafiz abu abdullah muhammad ibn zahabi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba har yanzu a cikin wannan littafi muna sharhi ne dangane da ashirku billahi ta'ala wadda ita ce alkabiratul ula ma'ana laifi mafi girma daga cikin laifuffukan da malam ya lissafi a cikin wannan littafi yake wa'azantar da mu yake faɗakar da mu shine shirka shirka mummunan laifi ne wanda matuƙar mutum ya yi shirka sai ran da ya buɗe baki ya ce ya tuba sannan Allah zai yafe mishi idan ya yi shirkar koda ya bari amma bai tuba ba har ya mutu wuta zai tafi idan kuma shirkar ta same shi yana yi mutuwa ta riske shi nan ma wuta zai tafi saboda haka ita shirka Allah baya gafarta ta sai ran da bawa ya buɗe baki ya ce ya tuba daga yinta kamar yadda muka faɗi cewa shi wannan littafi littafi ne na wa'azi don haka dukkanin ainihin wato babin da muka je ƙarshe za mu tsaya mu tattauna irin wa'azin da malam mashhur yake a cikin ta'aliki da ta ainihin tafrijin da yake wa littafi na biyu ni kuma in Allah maɗaukakin sarki ya so a babin wa'azi ni na kamar da na alƙawaranta zan faɗaɗa insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin haka a yau insha Allahu ta'ala za mu ƙarƙare sharhin da malam mashhur yake yi a inda in muka ƙarƙare shi insha Allah za mu ainihin ɗauko wani littafi mai matuƙar daraja daga cikin tafan da alhafiz abu abdullah muhammad ibn qayyim al-jawziya ya rubuta insha Allah dama dai kar ku manta malam mashhur da ya gama bayanai dangane da wannan ainihin wato sharri na shirka sai ya ce babban malami ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ainihin yi bayani dangane da shirka da irin surorin da shirka take wa mutane da dukkan nau'o'inta guda biyu nau'in farko shine ashirkul akbar nau'i na biyu ashirkul asghar to kowace akwai irin surar da take bullowa wadda ita ba za a iya gane ta ba daga cikin waɗannan ainihin wato surori malam ya bayyana mana bayanai masu matuƙar muhimmanci yace daga ciki akwai riya riya shirka ce daga cikin nau'ukan shirka amma karama mun bayyana me ake nufi da karama muka ce babu wani laifi karami a wurin Allah dukkan laifi a wurin Allah babba ne sai dai in an dubi girman wani laifin da wani to shi ne sai a ce wannan karami ne wato in an gwada shi da girman wancan kamar zina dukkan mutumin da ya zina duk zina zina ce amma zina mafi girma ita ce mutum ya yi zina da uwar shi sannan ya yi zina da matar uban shi sannan ya yi zina da ainihin matan makwabcin shi to kaga duk zina ce amma a cikin waɗannan zinace-zinace guda uku da muka kawo akwai nau'i na cin amana a cikin zina na farko ya ci amanar uban shi ya yi zina da uwar shi ya ci amanar ita kanta uwar tashi ya yi zina da ita ya ci amanar shi kan shi ya yi zina da uwar da ta haife shi to haka zina da matar uba to haka zina da matar makwabci cin amana ce mai girma domin makwabci yana kiyaye makwabcin shi ne mutunci da karama da makamantar haka idan kun fahimci wannan kenan ashe da ake cewa laifi kaza karami ne ba ana cewa ne ba komai aikata shi ba me ake cewa cewa ake yi laifin tsananin shi bai kai kamar wanda ke sama da shi ba shi ne sai nake mana misali na hankali da gajeren wando idan ka ɗauki gajeren wando ka sanya wa dogon mutum sai ya bayyana cewa gajeren wando ne wannan wando da ya bayyana gajere ne in ka ɗauke shi ka sanya wa yaro fa sai ya zama dogo da shi ka ga babu wani gajeren wando a cikin wanduna gaba ɗaya sai dai dangantakar wanda ya sa shi shine yake bayyana ya zama gajere haka a wurin Allah duk laifi laifi ne babba amma in an gwada shi da wanda ya fi shi to sai a ce wancan ya zama babban wancan ya zama ƙarami muka bayyana cewa riya shirka ce amma tana bayyana wa ainihin mutane a babi na nuna ibada ko kuma sum'a ko makamancin haka haka rantsuwa da wani wanda ba Allah ba haka nan ka ce abin da Allah ya so da abin da kai ka so duk mun yi bayanan waɗannan na daga cikin nau'in shirka mafi girma ita ce sujuda da almajiri zai yi wa malamin shi ko muridi zai yi wa shehin shi wannan shirka ce ga shi wanda aka yi wa sujuda kuma shirka ce ga wanda shi ya yi sujuda hakanan irin yadda za ka ga wani ya ɗaukar wa kanshi alwashin cewa matuƙar shehin shi na da rai to ba zai taɓa barin ainihin suma a kan shi ba zai rinka aske kan shi don neman ƙurbani don neman kusanci da taƙarrubi zuwa ga wannan shehi wannan askin ya zama shirka saboda aski in dai a babin ibada ne Allah kaɗai ake wa duk sanda aka koma aka yi aski da nufin ibada da nufin neman kusanci da neman lada da neman ƙarin daraja ga wani wanda ba Allah ba to wannan askin ya zama shirka akan haka ne nake a zo da littafin al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya littafin Zabi Ma'at mujalladi na hudu shine aka fi sani da at-Tibb nabawi a inda za mu tattauna in Allah ya so bayan mun kammala wannan sharhin da malam mashhur ya dauko to bayan mun tattauna bayanai masu yawa sai malam mashhur ya ce sharrin shirka da ainihin nononta ya kai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana addu'a cewa wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya allah da ni da 'ya'yana da jikoki na ka nesanta mu daga bautar gunki innahunna ablanna kaseeran minan nas gumaka sun ɓadda mutane da yawa idan kana son jin ƙarin bayanan duk waɗannan darussa da na taƙaito su a yanzu ka koma kasan na uku na karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala wato kasar ɗin da ke kafin wannan sai malam ya ce wa ma naja man sharaka hadha shirka al-akbar illa man jarraba tauhidahu lillah babu wanda ya kubuta daga wannan shirka mai girma sai wanda ya tace tauhidin shi ya zama tsantsa da Allah madaukakin sarki yake وعاد المشركين في الله kuma ya gaba da mushrikai gaba saboda Allah karka gaba da mushriki saboda ya fi ka jali saboda yana da dukiya saboda yana da mutane saboda yana da wani bukata yana da wani mukami ka koma kana gaba da shi da nufin cewa saboda shi mushriki ne amma a zuciyarka kana gaba da shi ne saboda wani abin duniya sai ya zama gabar za ka yi ne saboda Allah saboda shirka yake wa taqarraba bi maqtihim ila Allah sannan kuma babu wanda zai kubuta a wurin Allah daga irin wannan mummunar shirkar sai ya zama yana ƙin mushrikai kuma tsiyayyar da yake musu har yana neman kusanci da ita zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin ƙin mushriki ibada ce to ibada kuwa ana tawassuli da ita a nemi Allah ya ƙara kusanta ko kuma Allah ya ƙara matso da kai kusa da shi wattaqaba Allah wahdahu waliyahu wa ilahahu wa ma'budahu sannan kuma babu wanda zai kubuta daga wannan shirka sai wanda ya ɗauki Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi ne majibincin al'amarin shi shi ne ainihin Allah shi kuma shi ne abin bautawar shi فجرب حبه لله يزم سوية ضده جرائه تسبب الله وخوفه لله بالصورة بجده تسبب الله ورجاءه لله يزم باوات أو مرقومي أو رنقوة سيدا سبب الله وظله لله كما يكسكن تبكنش سبب الله وذله لله يزم كسكن تبكنش ديك سبب الله وتوكله على الله إذا ما بيقرنش الله ني واستعانته بالله إذا ما نمنت نكونش أولا الله يكي كوكما بسينا الله والتجاءه إلى الله إذا ما ينا كوما واني كأي كوما وشد الله كأي يكينك واستغاثته بالله إذا ما آد جيش ينا نماني أولا الله وأخلص قصده لله فمن ya ainihin wato tace zuciyar shi da manufar shi ta zama saboda Allah ne muttabi'an da amrihi yana mai bin umarnin Allah mutaqalliban limardati yana kuma neman yarda Allah idza sa'ala sa'ala Allah duk sanda zai roƙo Allah zai roƙa wa idza sa'ana sa'ana billah dan zai nemi taimako a wurin Allah yake nema wa idza amila amila lillah wa idza amila amala lillah idan zai yi wani aiki sai ya zama yana yin shi ne ainihin da Allah fa huwa lillah ya zama shi na Allah ne ya billah a wurin Allah yake nema wa ma'allahi kuma tare da Allah yake kone na shi wanda ya sami wannan siffar jama'a shi ne tsantsar muwasidi shi ne tsantsar mai tauhidi a ƙarƙashin haka da malam yake magana dangane da tajridut tauhid ga wani littafi wanda yau a cikin shekara ɗari biyar da rubuta shi kaɗan ne babu tajridu tauhidi al-mufid wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu an rubuta shi ya da ko kuma kusan shekaru ɗari biyar da suka gabata me littafin nan malam makarizi ya yi ƙoƙarin tace tauhidin da annabawa suka zo da shi zalla da kuma bayyana ainihin shirka ita kuma ya tone mata asiri tas to matukar baka samu tajridin tauhidin mufid ba wato baka samu tsantsar tauhidi tatacce jararre mai amfani ba to Allah ya kiyaye al'amari ya rikice maka dan haka ka bi ka'idodin da ya cike da su ya zama duk abin da zaka yi dan Allah zaka yi ya zama kai na Allah ne ka zama da sunan Allah kake kuma duk harkaka akwai Allah a ciki والشرك ما لم يكن إذا شركة ومن تخيل ابن القيم يكي مغانا إذا شركة أنواع كثيرة نوع كثير يرى لا يحصيها إلا الله باب وند يكي يكي بدك في الله شركة برمتا الله كأيسا يدتك عددك الله كأيسا يدتك irin damar da lalatar da mutum da take in ya ɗauke ta Allah kaɗai ya san iyaka yasa kullum dole a yi wa'azi a kan shirka ba dan kuma dan ita ce za ta zo ta rugurguza maka aiki tun daga duniya har kabari har lahira wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka idan har ka sake kai shirka aikin ka zai ɓaci baki ɗaya wala takunanna min al-khasirin ranar lahira za ka zama cikin waɗanda suka tabe wannan shine saƙon Allah la'in ashirarta la yahbatan na amaluka wannan dokar da Allah yake faɗa mana alƙur'ani cewa wai ya yi wa annabi wahayinta kuma annabawan da suka zo kafin annabi ma haka Allah ya musu wa'ayi saboda shirka ka gane mu'minta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi isra'i daga makka zuwa birnin qudus Allah ya tattaro mishi annabawa ya raya su musulmanci sai Allah ya ce da shi was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu kawai ba ka tambaye su su annabi Musa da Isa da Ibrahim da manya-manyan annabawa ka tambaye su cewa bayan Allah akwai wani da aka ce su bautawa amsa ita ce a'a to kai ma haka saboda ka shirka jama'a duk yanda baya son ai wa'azi akan shirka to yana da ainihin lalatacciyar aƙida ne da lalataccen imani in ba haka ba wa'azi akan shirka shine wa'azi mafi inganci gaba ɗaya sannan wa'azi akan tauhidi domin wa'azi akan shirka shi ake gabatarwa akan wa'azi akan tauhidi misali da wanki da guga wanne kake fara yi wa rigarka me ne yasa ba ka goge ta da farko don ta goge ta a yadda take ƙara rigewa ba ce to wannan yanki shi ake kira shirka ana son a kawar da dauɗa don haka sai an fara wankewa sannan a goge to guga ita ce matsayin tauhidi duk yadda aka yi guga ga tufafi matukar akwai dauɗa a ciki an ƙara lalata al'amari so da aka tauhidi ba zai taɓa yiwuwa ba sallah ba ta da amfani matukar akwai shirka tattare da wannan wanda yake yin ta kwatankwacin mutum mai je tsuguna ya kashi bai wanke dubarar shi ba bai wanke azzakarin shi ba sai ya yi alwala lafiyayya irin yadda Bukhari ya rawaito daga Sayyidina Usman za ta amfani alwalar za ta amfani ba saboda haka shirka ita ce farkon al'amari da ake wa'azi a kai don haka alherin Allah ya kai wa almajiran Ibn Taymiyyah Imam Zahabi ba shi da ya tashi a cikin wannan littafi da abin da ya fara kenan a wanke ka tukune ya zama babu shirka sannan sai a zo a fara magana kuma kada kai fata kada kai kisan kai kada kai zina kada kai kaza to a yau akwai mutanen da suna jin daɗin in ana wa'azin ka ai fata ka ai zina ka ai ƙarya ka ai gulma amma da an fara wa'azi akan kada ai shirka sai ce za a ci mutuncinsu yadda suke ganin za a ci mutuncinsu don an yi wa'azi akan shirka haka wani yana can yana ganin ana cin mutuncin shi ne don ana wa'azi akan fata da zina haka ne ko ba haka ba haka ne duk inda magajiyar karuwai take ana fara wa'azi akan karuwanci da take gani da su ake abin ya zama cin mutunci duk inda sarkin barayi yake ana fara wa'azi akan fata zai ga cewa to abin ya koma cin mutunci kenan ashe a cikin addinin musulunci Allah ne alƙawari da malamai la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktununahu za ku bayyana wa mutane saƙon Allah ba za ku ɓoye saƙon Allah ba duk malamin da ya saɓa wannan aiki ya ci wannan amana jama'a wallahi ya kaɗe a ranar alkiyama shi yasa ba wai kai kai musu wa'azi akan a muhimmancin matasa su samu aikin yi muhimmancin yara su ci muhimmancin a kyautata makwabta duk wannan wa'azi ma dalla da shi amma shirka kuma fa wadda idan ta zo duk alherin da kai wa iyayenka duk sallar da kai duk kyautata a makwabta in akwai shirka yar karama a cikin ibadarka ko a cikin zuciyarka gaba ɗaya ranar lahira sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali sai a tattara duk aikin alherin da ka aikata salloli da ka aikata da azumi da zakka da hajji biyayya iyaye da kyautata wa makwabta zikirori da karatun alkur'ani da kai da sunan duk Allah ya karɓe su lafiya kalau amma ka taɓa aikata shirka baka tuba ba haka mutu sai Allah ya ce sai mu tattara duk wannan aiki fa ja'alnahu haba'an mansura Allah ya ce sai buga mishi bam sai aikin ya tarwatse sai kuma fa sai ya ce mala'iku ku zuhu fadullu ku kama shi ku daure shi sun jahima salluhu ku yurga shi wutar jahannama ثم في سلسلة زرعها سبعون zira'an fasluquhu ku jefa shi a cikin sarƙa kamun saba'in sai Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai yarda da Allah mai girma ba ko kaɗan inda ya shirka da haka malamai ku zage wa'azi game da shirka shine abu mafi muhimmanci kuma ka ji abin da malam yake cewa shirka nau'o'i ne mai yawa yawan da ba wanda ya sani sai Allah don haka malamai za su ta ƙoƙari ne sannan ana haɗawa da addu'a su ko mutane suna kiyayewa shine sai ka samu ka sha da ƙyar don duk abin da aka ce yana da yawa ba wanda ya san iyakar shi kaga da kyar ake sha ke malam ce walau zahabna nadkuru anwa'ahu yace wallahi da za mu ta kokarin bayyana nau'ukan shirka lattasa alkalamu a'zama tisa'i da magana ta yi girma mafi girman yalwata da littafin ya zama babba ɗirke ke ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه ابن القيم يقول أما ميوة الله يتمكيم وجرد تلتافي سكتن بغداد مدى شركة وفي أقسامه دا كما كركسية الشركة وأسبابه دا سببا دا سكي جن شركة ومبادئه دا أبوبيا دا سكي شمتقى شركة تفارو platforms ومضرته دا كما تشوتر شركة da ma yandafi'u bihi da kuma abubuwan da ake tunkuɗa shirka da shi yake muna fatan Allah ya raya mu ya ba mu iko yadda za mu iya ainihin aikata wannan Allahu akbar a iya sani na ban san cewa ibn al-qayyim ya samu damar rubuta littafi da wannan siffar ba amma dai da yake malamin tauhidi duk inda ya je cikin wani littafi na shi ko na fiqh ne sai kaga ya bige da maganar shirka yanzu ga wannan littafi littafi ne na likitanci abdul nabawi the prophetic medicine ma'ana littafi ne na likitanci magunguna ne yake kawowa amma da yanzu bayani akan aski kamar yadda za mu zo mu ji ƙarshe sai ɗige da bayani akan shirka haka al'amarin yake karatun ƙawa'idi in ka zo yi ya kamata karatun ya ɗige ƙarshe a koma maganar shirka domin mai ƙa'idi da ya kawo ya kawo sai ce ne wa man la ya'rifu ha sai ce la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila shikenan ka samu kwana sai ka zama sai ka ci gaba da jawabi sallah ta ɓaci me ke ɓata aiki sai kai ta kawo dalilai har sai akai ga shirka lallai ne sai an yi bayani akan shirka ina fata an gane Allahu akbar yace fa innal abda domin shi bawa idza naja minhu idan ya kubuta daga shirka wa min ta'atul kuma ya kubuta daga musun sunayen Allah da siffofin Allah ai ta'atul asma'i wa sifat wa huma da'anul ladani halakat bihim al-umam yace waɗannan sune cututtuka guda biyu waɗanda da su al'ummomi suka hallaka shirka ta hallaka wasu sai kuma musun sunayen Allah da musun siffofin Allah وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ماذا؟ وما الرحمن؟ وما الرحمن؟ ما تشوف في سجود هذا الرحمن تنشأ وهي الرحمن كما معناه مسلم فينا يا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يقول وذر الذين يلحدون في أسمائه الله يكتب كارا وسنائي إن لا كريت الله كريت الله بكارا وسنائي ku rabu da waɗanda suke shishigi suke karkacewa game da sunayen Allah sunan Allah Allahu suka ce a'a Allahu suka samu gunkanya suka kera mata sai suka ce Allahu su ma suna da ta macen Allah sunan Allah Al-Aziz suka kirkiri gunkanya mata suka ce Al-Izza sunan Allah Al-Mannanu mai kyauta da ƙari suka ce Al-Manatu duk wannan na daga cikin shirka al'ummomi na daga cikin cututtuka da suka hallaka al'ummomi sai ce idan bawa ya kuɓuta daga shirka ya kuɓuta daga ƙayyata sunayen Allah da siffofin Allah wa huma da'amin labanin halakar bihim al'umam waɗannan su ne cututtuka guda biyu da al'ummomi suka hallaka da su kama ba da huma aisaru min huma to duk wani laifi da ya zo bayan waɗannan mai sauƙi ne bawa ya bari ko kun fahimta jama'a dukkan ma'aikacin gwamnati da ya kai babban ma'aikaci da miliyoyin kuɗi ke gilmawa teburin shi amma baya cin su to duk wani laifi a ofis mai sauƙi ne bai kamar rashin zuwa da wuri zai iya gyarawa kamar ƙin zuwa aiki yana da sauƙi a ce ma'aikaci ne albashin shi naira dubu ɗari hudu ya kai asistan darakta ko ya kai darakta ko makamantan haka sai wata naira miliyan ɗari biyar ta zo ta wuce ta ofis ɗin shi saboda tsoron Allah ya kisa mata red block ya batta ta wuce bai ci ba to menene matsalar shi amma shi baya zuwa aiki da wuri to abu ne mai sauki zai iya bari kenan duk mutumin da baya shirka baya musun sunayen Allah da siffofin Allah duk wani laifi da yake abu ne mai sauki ya bari domin ciwo mafi wahala shine shirka mutum yana ji yana gani za a ce ya bari sai ce ina haka iyayenmu suka yi inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna kuma ka samu iyaye da kakanni ina fata an gane malam yace wa in halaka bihima haka ne wa bi sabili man halak in kuwa har kaga ya halaka da waɗannan ayyuka to ya bi hanyar waɗanda suka halaka ne in kaga mutum ya halaka da shirka in ka ga mutum ya hallaka da mutum sunaye da sifofin Allah to ya bi hanyar gargajiya ne cewa ya kafe haka iyayen shi suke haka shi ma zai bi sosai ya hallaka wala asa alal haliki ne yace kai ce ba wani bakin ciki kuma da za a yi ga waɗanda suka hallaka suka hallaka kansu malam mashhur yace in ta haka lamuhu rahimahullah Allah ya ji kan ibn al-qayyim ka ji maganganun da ya dauko daga gare shi sun kare wala hu fi da'i wad dawa hakanan ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna adda'u dawa yana da ainihin wato kalamin nafisin magana mai daraja da ya gaya fi shirk matuƙa yau game da shirka aidan har wa yau ya ce unburhu bi ta'ammul ka je ka karanta wannan magana kai nazarinta amma kai nazarinta cikin lura za mu zo da ita a darasi na gaba insha Allah abin da ya sa na gabatar mana da wannan da nake so zan karanto mana ta ibn al-qayyim din saboda alaƙar da take da ita da wata magana da ya a baya cewa na daga cikin nau'in shirka har yau aski da wasu muridai suke yi saboda girmama wasu shegunnai nasu shi yasa sai na ɗauko wannan littafi to idan muka gama in Allah so tunda mun ce sharhi muke wa'azi ake za a ɗauko littafin adda'iwar dawa'u ɗin in Allah ya so za a zo shi ma za a karanta shi za mu ji abin da malam ya ce qala abu ubaida malam abu ubaida shine mashhur alu hasan din yace wa shirkul asghar bi jami'i suwarihi min al kaba'ir yace to ita ma fa shirka da kake jin ake ce mata karama da dukkan surorinta ko tana daga cikin manyan manyan zunubai ya kamata ka san haka don haka za ka ga a cikin littafin nan akwai babin riya akwai babin sum'a amma riya kaga shirka ce karama to dukkanin su gaba ɗaya suna daga cikin manyan zunubai bina'an alama qarrarna fil muqaddima mun faɗa haka ne saboda ginin abin da muka tabbatar a muqaddiman littafin a muqaddiman littafin ya tabbatar da waɗansu maganganu makamantan haka su ne maganganun da na takaita mana kuma su ne maganganun da kullum muka zo karatun akan shirka nake faɗi cewa ita shirka da karamarta da babbabin manya ne amma akan ce wance babba ce wance karama ce in an gwada muni ina fata an gane amma inda kowace ce za ta zo ita kadai ce babban laifi ce misali da wanda ya sace maka babban riga an fahimta da wanda ya sace maka takalmi duk ne maka ba ma duba idan aka je gidan ɗaurin aure aka sace maka takalmi satar takalmi a nan da kuma satar takalmi a gidanka inda kake da takalma goma wacce ta fi ciwo ta gidan ɗaurin aure don nan an muzanta ka amma duk wacce ce sata ce satar mai satar takalmi amma wannan a gidanka wannan a gidan ɗaurin aure to me yasa waccan ta fi zafi saboda sai ka kunyata sai ka tozarta sai ka muzanta kafin a kawo maka wani silifa ka sa sannan duk ran da aka tashi tarihin ɗaurin auren nan sai an ce ran da aka sace wa alhaji wani takalmi haka mu je ba haka ba amma satan mai ce ce ta takalmi ce sai ka ji ta ce ina ma ba a gida aka yi maka fata kake a maka satar a'a cewa kake in a gida ne ta fi sauki ashe kaga daga nan za ka gane shirka duk shirka ce amma akwai yanayin da in ta zo sai wata tafi wata shi ne bayanin da malam yake cewa wa mimma yanbaghi dhikruhu bi hadha sadad malam yace na daga cikin abubuwan da suka dace a ambace su a wannan wuri inna min al a'mali wal aqwali kufrun mukharrajun amaqaqu mukhrijun min al milla yace ya kamata ka sani daga cikin maganganu ko daga cikin ayyuka da maganganu to akwai maganar da take ta kafirci ce wadda take kuma mukhrijin min al-milla tana fitar da wanda yake daga cikin addinin musulunci a cikin ayyuka akwai aikin da in ka yi shi zai fitar da kai daga musulunci misali jama'a wannan alkur'ani ne jama'a domin kullum abin yana ɗaurewa mutane kai sai mutane ce yaya yana aikata yana faɗin la ilaha illallah za ka ce mushi mushriki na'am ana so a tabbatar maka daga cikin ayyuka da musulmi zai aikata akwai aikin kafirci wannan alqur'ani yanzu duk abin da ke cikin shi daidai ne baki ɗayan shi Allah ne ya saukar da shi to idan ka ɗauke shi yanzu kai wurgi da shi shi ke da ana so ka ce a ni ba da ni da rufin wulaƙanta shi ba eh wannan za ta wanke ka ba za ta wanke ka ba amma da zai yi kana wurgawa ma ko kana yayyaga shi amma kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah za ta tsare ka daga zama kafiri ba za ta tsare ka ba so da haka mutane su kwantar da hankalin su ka daina aikata kafirci kana samun wasu lauyoyi da wasu solicitor generals da wasu senior advocate of shirka suna suna suna kare ka dan wani malami ya zo yana maka kwaskwari na yana cewa in in ka faɗi la ilaha illallah ba komai a'a ka tsaya kar ka yaudari dan the deceived it is devil's deception ruɗi ne na shaidan ka ɗauki alƙur'ani kana yaga shi kana wulaƙantarwa kana watsa shi amma kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah za ta kare ka za ta kare ka ba saboda haka kai a hankali kai a hankali don sai a yaudari mutane a ce a kana faɗin la ilaha illallah ba a kafirta ka ya kamata mutane su shiga taitayin su daga cikin ayyuka akwai ayyukan kafirci haka daga cikin maganganu akwai maganganun kafirci ka zagi Allah amma kana zagin Allah jumla ta ɗaya jumla ta biyu kana la ilaha illallah jumla ta uku kana zagin annabi jumla ta hudu kana Muhammadu Rasulullahi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi za ta wanke ka daga zama kafiri bayan ka zagi Allah ka zagi annabi? Saboda haka ku daina rudar mutane kuna cewa wai mutukar mutum ya faɗi la ilaha illallah a'a idan ya aikata ko ya faɗi maganar da ta rigiza ta la ilaha illallah shi ta lalace ba ta da ma'ana. shine ya ce la ilaha illallah a jumla ta biyu kuma sai tsira wa Allah zagi sai kuma ya ce muhammadin rasulullah a jumla ta hudu kuma sai tsira wa annabi zagi ya ce a aikin da ya faɗi la ilaha illallah san makal a ina don haka malam yake cewa wa mimma yanbaghi dhikruhu bi hadha sadad inna min al-a'mali wal aqwali kufrun mukhrijun min al-millah yace yana daga abin da ya kamata a faɗi a wannan wurin daga cikin maganganu da ayyuka akwai kafirci kafircin da ke fitar da mutum daga addinin musulunci wa anna tahrira a'la rutabil kaba'ir min adna rutabil kufr asirin jiddan malam mashhur yace kuma tantance mafi ɗaukaka mafi girma daga matsayi na manya-manyan zunubai daga mafi ƙanƙanta daga kafirci mafi ƙasa ya ce yana da wahala wato abin da ake so a nuna maka mafi girman kaba'ir shi ne shirka to iya bambance shi daga mafi kankantar martaba ta kafirci yana da wahala wato abin da yake faɗi ita ce magana da na faɗa kar ka yaudari cewa ai abin da na aikata ai ba kafirci ba ne don wani ya ruɗe ka tantancewar yana da wahala to menene yafi zaman lafiya ka kauce wa duk abin da aka ce laifi ne wanda zai kai da kafirci kar ka yaudari wani ya ce maka ai tun da ka faɗi la ilaha illallah ba komai ka kauce kawai ko kun fahimta jama'a yawwa a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa bal tariq al muhassin li zalika an yuksira min hizb fatawa al muqtada bihi min al ulama fi zalika yace abin da yake daidai hanyar da za ka bi wadda za ta kai ka zuwa ga iya tantance tsakanin nau'in shirka mai fitarwa da nau'in shirka mara fitarwa da nau'in kafirci karami da babba da nau'in shirka karama da babba ka rinka kokarin kiyayewa da haddace fatoyin malamai waɗanda ake koyi da su Allahu akbar a zamanin da suna nan da yawa sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin manya manyan sahabbai irin su abdullahi ibn mas'ud waɗannan suna daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka rinka fatawa game da shirka misali ya shigo gida wata ran sai ya sami matar shi ta ɗaura wata laya yar ƙarama sai ce lafiya ya ce ba ki san cewa an wayi gari shirka ba a da buƙatar ta a gidana ba gidana an fi ƙarfin ai shirka sai ta ce a'a abin da ya faru kullum na fita da safe in muka haɗu da wani sai in ji ido na na zubar ruwa amma da na ɗaura layan nan to sai in ji lafiya ƙalau sahabiya ce matar sahabi amma kaga shirka ta shigo cikin gidan mijinta babban malami ne cikin alarammomi mijinta babban malami ne cikin malaman hadisi mijinta babban malami ne cikin malaman aƙida amma ya same ta da wata 'yar guntuwar laya ta ɗaura a wuya ta ce saboda da ta ɗaura sai ta ji idan ta da zubar ruwa da ta cire ta sai ta ji idan na zubar ruwa shi yasa ta ɗaura sai ce an fi ƙarfin shirka a gidana to kaga ire-iren waɗannan malaman suna nan da yawa a cikin ainihin sahabbai shi ne al'imamu allalika iya tattara fatoyinsu da maganganunsu jirge sun fi guda ɗari littafin mujallabi biyar ne ya sa mishi sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a al-imam abubakar al-lalikai ya rasu kusan shekara 1100 da ta gabata al-imam abubakar al-ajirri ya tattara fatoyin irin waɗannan daga cikin su irin su abdullahi dan umar da makarantarsu shi ma ya rasu fiye da shekara 1100 da ta gabata daga baya-baya kuma cikin mutaakhiri na malaman da suka zo daga baya-baya akwai su al'imamu shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani ibn taymiyyah na daga cikin malaman da in kana kokarin karanta maganganun shi za ka yi kan gado za ka iya gane ina shirka take ka kauce mata insha Allah sai almajiran shi su ibn al-qayyim su imamu zahabi su muhammad ibn abdul hadi sa'annan sai waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin su al-imam ibn abul izzi al-hanafi ne littafin sharhul aqidatu tahawiyya idan ka ƙara tahowa ka ƙara tahowa ka ƙara tahowa sai ka zo ka samu irin waɗannan manya manyan malamai irin su al-allamatu al-maqrizi in ka ƙara yo ƙasa sai ka samu irin su al-imam shaukani irin su muhammad ibn abdul wahhab irin su ainihin ibrahim at-tamimi in ka taho ka taho irin su al'allamatu san'ani idan ka ƙara yo ƙasa ka ƙara yo ƙasa sai ka zo ka samu fatoyi na irin su malamai su bi Hassan Khan su Shehu Usmanu dan Fodiyo ka taho har zuwa waɗannan zamunna sai ka zo ka samu manya-manyan fatoyi irin su manya-manyan malamai a Sheikh Ibrahim malamin bin Bazi Ibn Ibrahim Muhammad bin Ibrahim sannan bin baz din da kanshi sannan malam nasiru sa'adi malamin su usaini sannan usaimin din sannan su malam nasir dinul albani sa'annan ka taho ka taho in ka taho kasashe irin namu nan su alqadi abubakar mahmudu bin to waɗannan su ne malaman da ake cewa in kana lazimta fatayoyinsu to daga nan ne za ka iya tantancewa ka gane kaza shirka ne kaza ba shirka ba amma wallahi in ba haka ba daga cikin safan Allah kaf babu mai makirci irin shirka sai da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ta fi ɗorewa fiye da tururuwa a duhun dare akan bakin dutse bakar tururuwa da daddare akan dutse baki ya za ka iya gane ta to shirka ta fi ɗoyuwa a cikin wannan al'ummar tamu sai da haka shirka za ta iya shigo maka a wajen rantsuwa za ta iya shigo maka wurin sakin matarka shirka za ta iya shigo maka wajen sallah za ta iya shigo maka wajen azumi za ta iya shigo maka wajen zakka za ta iya shigo maka wurin hajji za ta iya shigo maka ta ko'ina duk inda baka tunani shi yasa bawan Allah annabin Allah Ibrahim yake cewa wa jibni wa bani ya amma abudal asnam ya Allah arzikin da nake so kai mu da ni da ‘ya'yana ka nisanta mu daga bautar gunki shirka in Allah ya maka arziki ya zama ba ka shirka ‘ya'yanka ba ka shirka zurriyarka ba ka shirka wallahi Allah ya maka arzikin duniya da lahira gaba daya don haka duk annabawa sai da suka roƙi wannan arzikin annabi yaqub ‘ya'yan shi suwa su yusuf ya tattara su yace mata abuduna min ba'di in na mutu ne za ku bautawa sai suka ce ma abudu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun in ka mutu za mu bautawa Allah wanda iyayenka da kakanninka annabawa ibrahim da isma'il da ishaqa Allah guda ɗaya shi za mu bauta kuma mu musulmi ne dattijo yaqub ya kwanta ya mutu yana murna ba'yan shi sun ba shi garanti ba za su shirka ba daga cikinsu sai Allah ya ɗaukaki daraja ɗaya ya samu mulki ya samu daraja aka ji sunan shi ya yi ilimi shi ne Yusuf da ya zo dab da rasuwa sai yana cewa rabbi qad atayta ni min al-mulk wa 'allamtani min ta'awil al-ahadith Allah ka bani mulki Allah ka bani ilimin fassarar mafarki fatirar samawati wal ardi ya Allah kai ne mahalicin sammai da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah Allah kai kaɗai ne nawa duniya da lahira ba ni ba kowa arzikin da nake so ta wasani musulma ka ɗauke ni ina musulmi wa alfikini da salihin Allah ka haɗa da mutanen kirki shi ne arziki mafi girma da Allah zai maka sai da haka jama'a wallahi kowa ya ga cewa wanne tattali zai yi cewa bayan ya kwanta ya rasu zurriyar shi ba ta shirka ba domin idan zurriyar ka ta shirka gaba ɗaya ta rubuce gidan ya karye duk darajar da suke da ita ta lalace laifin da bani isra'ila suka wa Allah ke in ba haka ba shi da kanshi yake cewa ku ci da ni'imar da ne muku annabawa cikin ku suke sarakuna cikin ku suke ku kiyaye amma suna yin shirka shi kenan gaba ɗaya an manta da su har duniya ta tashi me yasa sai ya tsine musu albarka yake lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah ya tsine musu albarka a bisa harshen annabawa annabi dawuda ya zo yace Allah ya tsine muku albarka annabi isa ya ce Allah ya tsine muku albarka kafiro daga ciki don haka suka lalace to wannan shirka da ake wa musulmi wa'azi a kai jama'a in ya zambani isra'ila 'ya'yan annabawa ne amma kaji sun koma sun rikice suna shirka balle mu suwaye ubannin ubannin namu ma tun ba suka yi to abu ne mai sauki a iya komawa don haka sai ana ana faɗakarwa Allah maraukakin sarki ya tsare ni babban malami a sheikh mashhur yake cewa wa yanzuru ma wa fa'alaku sai mutum ya rinka duban irin halin da ya afka hal huwa min jinsi ma aftau fihi bil kufr duk abin da ka aikata sai ka ga shin yana daga cikin jinsin abubuwan da malamai suka yi fatawa suka ce kafirci ne aw min jinsi ma aftau bihi bi adamil kufri ko kuma wannan abin yana daga cikin jinsin abin da suke fatawa cewa wannan abin ba kafirci ba ne فيلحقه بعد إمعان النظر وجودة الفكر بما هو جنسه yake don haka sai ya tsaya ya kaifin tunani ko zurfin tunani da kyautata bincike ya gano cewa wannan abin da nake aikatawa shi ne malamai suka ce shirka to bari in bari wannan abin ba shi daga ciki to shi kenan sai in ci gaba da ni to amma kakan samu kanka a hali na uku za ka samu kanka kana aikata wani abu sai ka ga malamai sun ce shirka ne to ka bari kawai za ka ga kana aikata wani abin sai ga malamai sun ce ba shirka bane kuma ba haram bane sai ka ci gaba da yi amma akwai abin da zai ruɗa ka wannan abin shirka ne ko ba shirka bane to ya za ka yi sai ce fa in ashkala alaihi al-amr idan al'amari ya rikice mishi aw waqa'at ash-shubha bayna aslayn mukhtalifayn ko kuma ruɗani ya faru a tsakanin ƙa'idojin guda biyu masu saɓani da juna nan in ya duba zai ga abin kamar shirka ne nan kuma in ya duba zai ga kamar tauhidi ne aw lam takun lahu ahliyatun nazar fi zalika liqusulihi ko kuma ma ya zama ba shi da ilimi bai da cancantar da zai iya nazari ya iya gane shirka ne ba shirka ba wajaba tawaqquf alaihi to sai ya tsaya ya bar wannan abu wala yufti bi shay'in kada ya sake fatawa da komai cikin wannan sai malam yace fa hadha huwa babu li hadha al wannan ita ce ka'idar da ake kiyaye wannan babi idan ka ji malamai sun ce kaza da kake shirka ne bari idan ka ji sun ce ba shirka ba ne tauhidi ne yi sai ka yi idan ka ji kaza da kake yi in ka kaɗa nan sai ka ga ya yi daidai da abin da suka ce shirka amma in ka kaɗa nan sai kuma ka ga kamar bai daidai ba to abin da yake daidai shine ka bar wannan abin kawai shine zaman lafiya kar ka sake wani ya maka kwaskwari ma abin ya ce yi a'a wallahi tallahi ba a wasa da shirka tana da haɗari kamar mutum ne ya ɗigo garwashin wuta yana balbali da wuta sai zai wuce waɗanda suke sai da ainihin kalanzir aka ce mishi ba komai ai kalanzir ne sai wuce waɗanda ke sai da man gyaɗa sai aka ce ba komai to amma sai zo nan ga mai fetur dama nan ga mai gas sai wani ce mishi a ya ba ka wuce can baya ba komai ba wuce ya tsaya idan ni ɗaya ne yawwa ya kamata mutane su rinka lura Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai malam ya ce amma ibaratun mani'a jami'a li hadal ma'ana fa hiya min al muta'azzirat inda man arafa gharara hadal mawdu malam ya ce dan